بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar 4 ga watan rabi'ul akhir shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 29 ga watan Oktoba na shekarar miladiya ta 2022 wannan shine kaset na 313 insha Allah cikin jirangiyar kasusuwa na karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddith al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad bin abi bakr az-zur'i ad-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibnu qayyim al-jawziya shaykhul islami rahimahullah wannan littafi na zadul ma'ad mausu'a ne na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da abin da ke da alaka da rayuwa da tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama malamai suna jinjina ma ibnu qayyim al-jawziya akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin ne a halin tafiya a kasar makka inda ya je aikin hajji nesa da iyalansa nesa da kayan aikinsa Allah ya saka mashi alkhairi dan ba manta ba muna ci gaba da bibiyan wannan malami a inda yake mana wato fashin baki game da fikihu da abubuwan da za a cira na fa'ida daga tarihin yakin Hudaybiya afwan daga tarihin yakin wato Tabuka da kuma kissar waɗannan mutane guda uku Ka'abu dan Malik da abokansa guda biyu Hilal da ainihin wato abin nan Murara waɗanda aka hana a yi magana da su na tsawon kwanaki hamsin za mu tashi inda mala yake cewa faslun wa minha anna hilal ibn umayya wa murarata qa'ada fi buyutihima wa kana yusalliyani fi buyutihima wa la yahdurani al-jama'a wa hadha yadullu ala anna hijran al-muslimina lirrajuli udhrun yubihu lahu al-takhallufa 'anil jama'a yace ga wata gaba mun ji cewa shi hilal ɗan umayya da murara Allah ya ƙara musu yadda ƙa'ada fi buyutihima sun zauna a gidajensu sun ƙi fitowa wa kana yusalliyani fi buyutihima hatta salloli na farilla a gida suka ci gaba da yi wala yahduranil jama'a ba sa zuwa sallar jami'i wa hadha yadullu ala anna hijranal muslimina lirrajul malam yace wannan yana nuni zuwa ga cewa idan musulmi suka kaurace wani mutum cikinsu a bisa irin laifi irin haka ko makamancinsa wannan kauracewar da aka yi masa udhurun ya samu hanzari yubihu lahu takhallufa anil jama'a wanda zai halasta mishi ya daina zuwa sallar jami'i yace au yuqal ko kuma a ce min tamami hijranihi Allah ya hadura jama'atul muslimi daga cikin cikar kaurace masa kada ya je sallar jam'i cikin musulmai lakin yuqal kuma amma ana iya cewa fa ka'abun kana yahdurul jama'a wanda ya faɗi waccan magana za a iya cewa a'a baka dace ba saboda mene saboda ai ka'abu ɗaya daga cikin su ne shi kuma ya kasance yana zuwa sallar jam'in walam yamna'ahu nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana shi ba yace me karka sake zuwa ba wala ataba alaihima ala takhalluf su kuma biyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai musu fada yace wato kuma kuma ga laifin da kuke ciki ba har sai kun ƙara da rashin zuwa sallah ko ga dan uwanku yana zuwa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai musu haka ba yace sakamakon haka sai a dauka cewa wa ala hadha fa yuqal karkashi haka sai a ce lamma umira almuslimuna bi hijran bi hajrihim yayin da aka umarci musulmai su kaurace musu turiku sai aka yi watsi da su walam yu'maru walam yunhau ba a umarce su ba ba a ce ku zo sallah ba ba a ce kar ku zo ba walam yukallamu ko ba a yi magana da su fakanu fakanan man habara minhum aljama'ata lam yumna saboda haka tunda ba ai magana akan zuwa sallar jami'i ko rashin zuwa ba wanda yazo sai ba a ce mishi karka zo ba wa man tarakaha lam yukallam wanda bai zo ba ba a bi shi ba a sun me yasa baka zo ba au yuqal ko kuma a sake fassarawa a ce la'allahuma da'ufa wa ajaza anil khuruj watakila su biyun dama mun ji an ce suna da shekaru to hala sun samu rauni ne sun kasa zuwa sallah wali hadha qala ka'abu wa kuntu ana ajladal qaumi wa ashabbahum dama ka'abu ya ce nafi saurin juriya kuma nafi su kuruciya fa kuntu akhruju daka ni ina fita fa ashhadu fa ashhadu salata ma al muslimina nakan je na shaida sallah ta zami tare da musulmai su kuma ba sa fita wa qawluhu fadin sa da yace wa utiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa ati rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa usallimu alaihi ai kuma nakan je gun ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ne mishi sallama wa huwa fi majlisihi ba'da salati yana zauna a inda yayi sallah fa aqulu ce da shi hal harraka shafatai yace in na mai sallama sai in ce a cikin raina anya kuwa ya motsa ya motsa labbansa kuwa biraddis salami alayya amla wajen amsa min sallaman nan shin leban shi ya motsa ko bai motsa ba wannan gabar mala yace fi dalilun ala annar radda ala man yastahiqul hajara ghairu wajibi duk da cewa an ce in aka maka sallama wajibi ne kamar idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha kaga umarni ne ko amma mutumin da a hukunce an hukunta a kaurace masa to shi bayi da haƙƙin mai da sallama ko yayi ba za a maida masa a zahiri ba id law wajaba raddu lam yakun buddun min isma'i domin da a ce wato mai mai da sallama wajibi ne to da babu makawa dole a mayan masa har yaji domin ta sallama in ka mayar a ciki-ciki wanda kake yi wa bai ji ba to baka cika haƙƙinta ba wa ƙauluhu faɗinsa da ya ce hatta idza ƙala zalika alayya da wannan al'amari ya mun tsanani al'amari ya mun tsanani ya ce tasawwartu jidara ha'ida abi katada sai na je na haura katangar gonan abu katada wannan ɗan uwan nasa kazin ɗin nasa wannan haura gonar da ya shiga malai ce fi dalilin ala dukhuli insani dara sahibi halascin mutum ya shiga gidan abokinsa ko dan uwansa ko wani makusancinsa wajarihi kuma makwabcinsa idza alima ridahu bidhalika in kasancewa in ka shiga ba matsala ba zai samu matsala da kai ba wa illam yasta'dhinhu ko baka nemi izini ba zaka yi shiga gidan da baka nemi izini ba idan ka san babu matsala duk da an ce la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala aliha amma idan ko ta larura gidan da kasancewa ka ka isa a gun masu gidan kana iya shiga ko baka nemi izini ba idan ko ta larura malin yace wa fi qawli abi qatada talahu Allahu wa rasuluhu a'lam da yace abu qatada tsakaninka da Allah ka san ina kauna Allah da manzo ko baka sani ba abu qatada yace Allahu wa rasuluhu alam Allah da manzo suka fi sani fi dalilin ala anna hadha hadha laysa bi khitabin wala kalamin lahu ayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su da su mai magana ko yanzu wannan abin da kabu ya baya cikin yi mai magana shi dai kawai ya tabbatar da ilimi ga Allah da ilimi ga manzo Allah kamar bai kula shi bane wannan yanzu inda gashi sai ya ce falau halafa la yukallimu da zaka rantse da Allah cewa ba zan yi magana da wani ba faqala misla hadha al-kalam sai a gaban shi ya maka wata tambaya sai ka ce Allah ya fi sani Allah da mugo suka fi sani ko turan tsoka bata kare a yanzu baka mishi magana ya ce jawaban lam yahnaf baka kare rantsuwarka ba wala siyama idan lam yanu bihi mukalamatu musamman idan qara'in suka nuna ba kana nufin yi mai magana bane kawai kana maida zancen ne wa huwa zahiru min hali abi qatada wannan shine zahirin abinda ya faru da abu katada wato abu katada bai yi nufin yi mai magana ba ya yi ya yi abu katada ya mai magana bai mai ba da abu katada ya kawo wannan magana ya haɗa shi da Allah ce don Allah ka san ina san Allah da mandansa ko baka sani ba kawai zai ce Allahu wa rasuluhu alam yanzu har yanzu bai mishi magana ba za ka bai kare dokar da aka ba su وفي إشارة الناس إلى النبطي الذي كان يقول من يدل على كعب بن مالك دون نطقهم له تحقيق لمقصود الحجر lokacin da wannan jaffata bature ya zo neman sa yace wa zai nuna mini Ka'abu dan Malik ba wanda ya kira sunan shi yace ga Ka'abu can ba wanda ya magana sai suka mai nuni da hannu suka nuna mai inda zai ganshi to wannan nunin da suka yi da hannu suka ƙi yin magana da baki don cika makasudin ƙaurace masa ɗani domin inda ya ji wani ya ambaci sunansa ko ya kwatancen gidansa ko ya faɗi inda za a iya samun shi ai zai ɗan ji sanyi-sanyi ya ga cewa a ashe har yanzu ma ana iya yin magana a kaina ma'ana ko labarin shi ba za a yi ba ko kwatance akan gidan shi ba za a yi ba ko nuni zuwa gare shi da magana ba za a yi ba wa illa falau qalu lahu sarihan tare da cewa fa da za su ce wannan bakon zaka ka'ab ibn malik ga ka'ab dan malik din can ko lam yakun zalika kalaman lahu basu yi magana da ka'ab wayan suna magana da wancan bature ne akan ka'ab amma duk da haka basu yi ba fala yakunu bihi mukhalifina linnahi da sun yi hakan ma ai da basu saba wa hanin ba walakin li farti taharrihim wa tamassukihim bil amri amma saboda tsananin riko da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai suke yi da kuma taka tsantsan kaiwa matuƙa wajen tantance abin da aka ce su yi lam yadhkuruhu lahu basu ambaci sunansa ba bi sarihi ismihi basu ambaci sunansa ba wa qad yuqalu wani ma na iya cewa inna fil hadithi anhu bi hadaratihi wa huwa yasma'u law mukalamatin lahu ayin aka yi maganarsa a wurin yana ji to kamar kayi magana da shi su yi magana inda za a gan shi ko makamanta haka yana jiyowa to kama an yi magana a kan shaida ka suka ƙi magana wala siya ma idan ja'ala zalika zari'atan ila al-maqsud bi kalami musamman ma aka ta iya zama kofa zuwa ga ai magana da shi an hana ai magana da shi sai ya ji wasu biyu suna magana da bako da ke neman sa da wani dan gari yana cewa kaga wancan wurin shine rumfarsa kaga mutumin can da ya wuce shine ka abu wannan yana iya bashi kofa ya waigo ya ce kana magana ne kaga yace aka dole akalla ka ce a ni ba da kai nake ba kaga an yi magana da shi ko to dan toshe wannan kafar ko sunan shi ba ambata ballantana ya samu kofar da yace an yi magana da shi ya kula wani ina fata muna ganewa malam ya ci gaba da cewa a falman min zalika min babi man ilhiyali wa sadd zara'i wa hadha afqahu wa ahsan yace toshe irin wannan kafa na daga cikin toshe kafar alhiyal dabaru wasaddin zara'i da toshe kafafi wa hadha afqahu wannan kuma yafi nuna fiqhun sahabbai wa ahsanu kuma yafi dacewa yafi kyau wato yana ishara zuwa ga irin abin da aka samu daga baya a gun wasu mutane na kawo dabarbaru da ainihin kofa buɗe ƙofofi na ɓanna musamman a wata kamar mazhaba Abu Hanifa suna da hiyal da dama da suke yi na dabaru iri daban-daban alal misali an taɓa samu zamanin sarki Abu Ja'far Masu ya faɗa da wata matarsa sai zuciya ya ce in dai kika kwana a wani wuri wanda ke ƙarƙashin mulki na to auren ki ya mutu da kuma ya ya huce daga fushin sai hankalin shi ya tashi ya rasa yadda zai yi gashi kuma ya ce daga nan zuwa faduwar rana gashi kuma fadin kasar mulkinsa daga inda yake a bagadaza wuri mafi kusa na iyakan mulkinsa ita ce tafiyar kwana uku tafiya ta awa 78 mafi karanci da shida amin so da aka sayar sai da zai aka yi ta neman fatawa aka ce da aka je goma abu hanifa ya ce ba komai kawai ta shiga masallaci ta kwana saboda yace saboda masallaci baya cikin mulkin ka masallaci mulkin Allah ne kaga wannan hila ce kuma hakan aka yi to suna da irin wannan hiyal din har littafi suke da shi a cikin mazhabin Abu Hanifa kitabul hiyal dabaru iri daban da zaman da dinga baka mafita akan matsaloli na rantsuwa ko bakance ko wani kunci ko makamanci haka to a musulunci ba a san amfani da dabaru don kaucewa shari'a kawai mutumin da yake da dukiya in ya ga lokacin zakka ya kusa sai ya ɗauka ya ba da bashi ko ya raba ya rarraba wa iyalansa ya rubuta sunansa a shares din ko properties din saboda sanda lokacin zai yi sai zama kudin sun gaza daga nisabi daga baya sai ya ƙara karbo kayan shi mutane suna irin wannan irin da turawa suke idan za su yi saki saboda in sun yi saki a aurensa akwai sharaɗin cewa in ka saki mace za ku raba dukiya in ya san zai yi saki sai ya je duka sai ya sai da asset din ko ya sa da sunan 'ya'yan shi ko wasu a kamfanoni sai ya zama abin da zai bata dan kaɗan ne to duk irin wannan dabarun ba daidai bane musamman a shar'ance an hana game da zakka game da aure game da saki game da rantsuwa game da kafara da ire-iren abubuwan da dai mutane suke yi 'yan dabaru don su samar wa kansu mafita to haka kuma saddin zari'a musamman malikiya suna amfani da wannan ka'ida ce mai kyau wajen toshe kafafen barna saboda ka'idar da ma yuribuka ila ma yuribuka ila ma la yuribuka da kuma ka'idar cewa a karra'iyar a haula hima yushiku an yaqa fi da ire-iren su da haka malikiya suna toshe kafafi da yawa na abin da suke ganin zai iya bude kafar barna wani lokaci ma har sai su lankwasa abin da zahirin nasi alal misali kalla kaga mas'alar wato karya azumi da gangan afon da kuskure a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ci ko ya sha da kuskure ya karasa azumin shi falyutimma sawmahu sai suka ce eh zai cika azumin shi amma cika azumin rike baki ne sai ya rama bayan sallah suka ce saboda me saboda suka ce a toshe kafar barna dan kan mutane su dinga ƙarya su gare azumi su ce da gangan suka sha da kuskure kaga su abin da suke nufi ka tsira kai din domin ka karya da gangan ka ce kuskure ka yi ana bin ka bashin zanubin amma an kasancewa an ka karya za ka rama to ba za ka gangancin karyawa ba ba wai suna fada da shari'a ba ne ko mun gane saddin zari'a din kenan za su ta toshe kafafen barna da yawa to har kuma wasu sai zama sun auka abin da malamai suna musu raddi akai a takaice dai shi wannan ka'ida ce mai kyau ta saddu zari'a da kuma man'ul hiyan wallahu a'lam wa fi mukatabatihi malika gassan lahu bil masir ilayhi ibtila'un min Allah ta'ala mun ji cewa kabu dan malik a sarkin gassan ya aiko mai da wasiƙa cewa mun samu labarin mutumin naku ya wulakanta ka da ka fita batin shi ka zo inda muke mala yace wannan wata jarabawa ce kuma sabuwa daga Allah zuwa ga kabu wamtihanul li imani an gwada imaninsa wa mahabbatihi lillahi wa rasuli da kuma yadda yake kaunar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana cikin wata damuwa a cikin gidan musulunci sai kristoci zo su ce to mu ka zo ka dawo kirista zamu baka da abin da kake so zamu baka duk mukamin da kake so an kore ka daga aiki kana musulmi su ce to ba komai ka zo ma'aikatan mu ka yi aiki ka zo asibitin mu ka yi aiki amma za ka zama kirista kana limamin musulmai ka samu matsala da su musulmai sun yi zuciya da gaskiya ko da kuskure sun kore ka a limanci sai kirista su ce to ba komai ka zauna a musuluncinka amma za mu dinga baka kuɗi duk wata so muke ka dinga mana leƙen asiri duk abin da ake ka dinga gaya mana ko ka dinga kawo rigingimu a cikin addininku na musulunci duk suna yin irin wannan fa yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah to wannan za ta zama maka jarabawa ce da a matsayinka na musulmi wajibi ne kai kokari kaga ka tsallake ta lami lafiya kar ka bari a ruɗe ka da haka za a shigar da kai interfaith da haka za a shigar da kai Christ Islam da haka za a shigar da kai Abrahamic da ake cewa religion ga sanan ire-iren waɗannan abubuwa za ga mutane da dama kuma sun samu zamiya a cikin irin wannan matsaloli Allah ubangiji ka bare mu yace to wannan jarabawa ce gare shi wa izharul lis-sahabati annahu laysa mimman da'ufa imanuhu bi hajjir nabi sallallahu alaihi wasallama wal muslimina lahu kuma an bayyana wa sahabbai cewa shi ka abu baya cikin masu raunin imani kar su ga an kaurace masa su dauka wai imanin shi mai rauni ne a yana nan da imanin shi laifi kawai yace wa huwa mimma wala huwa mimman tahmiluhu ar-raqabatu fil jahi wal mulki ma'a hijrani rasul sallallahu alaihi wasallam minhu ala mufarakati dini kuma a san cewa shi din baya cikin waɗanda san girma da san sarauta in aka hada da an kaurace masa annabi sallallahu alaihi wasallama da mu'mine sun kaurace masa wannan ba zai sa ya rabu da addinin sa ba haka yana daga cikin alamar raunin addini saboda ka shiga wata jarabawa sai mutum ya ce wai ya koma kirista ko da ma can shi kirista ne ya dawo musulunci musulmai sun ki taimakon shi har ya dinga zargin su wai ya koma kiristanci to kan shi ya cuta akwai mutane da dama da suke musulunta daga baya sai kaje suna ta zargin musulmai wai su an ki taimakon su da haka sun koma kiristancin su kiristoci sun jawo su sun musu abin da musulmai ba su musu ba da haka su sun koma to wannan tare da cewa ba daidai bane abin da musulmai din suka yi watakila to amma ba abin da shi ya koma kiristanci to ya fi nasa rashin daidai kuma asara ce da taɓewa domin ai ka same su dama suna cikin musuluncinsu kuma su ma suna da matsaloli da rigingimu wala da suka fi naka kuma haka suke haƙura kai saboda ka shigo yau sai ka ce sai an baka sana'a sai an baka gida sai an ɗauki ɗawainiyarka sai an dinga kula da kai ana lallaɓa ka kamar ɗan yayi ran da duk baka samu abin da kake so ba sai ka ce wai kayi wai kayi zuciya ka koma kirista kana ganin wai ka cuce su ka cuci kanka ne Allah shi kyauta malin ya ci gaba da cewa fa hadha fihi min tabri'atillahi lahu minan nifaqi wannan a cikin sa akwai wato Allah madaukakin sarki ya barrantar da Ka'abu daga munafunci wa izhari quwwati imanihi kuma Allah ya bayyana karfin imaninsa wa sidiqihi da gasgatawarsa da rasulihi walil muslimina ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da kuma musulmai ma huwa min tamami ni'matillahi alaihi wanda wannan yana ni'imar Allah ta cika a gare shi wa lutfihi bihi da tausawa da Allah ya masa wa jabrihi li kasrihi kuma Allah ya daure masa karayar da ya samu wa hadha al bala'u yudhiru lubbar rajuli wa sirruhu wannan bala'in yana nuna abin da ke cikin zuciyar mutum da kuma sirrinsa shiga jarabawa a imani ka tsira yana nuna cewa lalle kai da gaske mumini ne wa ma yanqawi alaihi da abin da ke nada a zuciyarka fa huwa kalkiri wannan jarabawar ta yi kama da ainihin wato ziga-zigi wanda ake yi a cikin makera ko allazi yukhrijul khabitha min at-tayyib wanda yake ware abu mai kyau daga na banza idan aka sa karfe a cikin wato makera aka ziga masa wuta yayi jadin nan kaga ya sha wahala ya ƙunu amma daga nan kuma duk wanda ta dake jikinsa ya fita wa qawluhu fatayammamtu bis-sayfati tan-nura yace sai na nemi ina ne akwai tanda ina ne akwai garwashi sai na je na sanya takaddan na kona ta anan fil mubadara ila itlafi ma yukhsha minhu al-fasad wal madarra fi din wannan yana nuni zuwa ga ai gaggawa duk abin da ake tsoron zai kawo barna ko ya kawo fitina da cutarwa a addini to abin da ya kamata shine ai destroying din sa alalata shi littafi ne film ne cassette ne wani kayan wasa ne wata sutura ce duk abin da ake ganin zai iya jarabtan wani individual ko mutane ga baki ɗayansa addininsu ko rayuwarsu to abin da ya kamata a hukumance sai a lalata shi a salwantar da shi kamar yadda aka samu malaman musulunci a ƙasar andalus suka yi ijima'i suka ba da fatawa akan ƙona wasu littafai daga ciki akwai littafin ihya'u ulumuddin suka ce wannan littafi ɓarnar da ke cikinsa ta galabaici alkhairin da ke cikinsa da aka aka bada sanarwa a hukumance cewa duk wanda yake da kofin littafin ya sani gwamnati ta hana mallaka wannan littafin aka bada time frame cewa kowa ya kawo nashi haka aka dinga karban su ana tarawa sai da aka yi su kamar kamar hasumiya ta littafin ta kofin littafin nan sannan aka zo aka cinna musu wuta kowa yana gani da aka aka samu littafai ko magazin ko wani abu makamancin haka a gidanka ne ko a makaranta ne kai ne principal ko a ƙasa ne kai ne shugaba ko kai ne mai gari ko kai ne sarki ko ciyaman ko waye alhaki ne akan ka ka tabbatar an lalata duk abin da zai cutarwa phonography ne wato wato blue films kenan ko abin da ya shafi wato aqida ta mulhida abin da yake ƙaryata Allah abin da ya zama na ƴan ƴan ƴan ilhadi ƴan Allah diniyun ko na freemasons ko makamantansu da wajibi ne a itilafinsu malam ya ci gaba da cewa wa annal hazima la yantaziru bihi wa la yu'akhiru kuma wannan ne wannan aikin kada ya jira kada ya jinkirta nan take kamata da an tabbatar da abin ya da cutarwa a lalata shi wa zakal asiri idza takhammara yace kamar tsini juice idan aka yi wani abin sha wani abin sha sai ya kwana sai ya fermenting ya jirkice ya zama giya idza takhammara yawa yi gari yayi tsami yana bugawa an yi tsini ko zoɓo ko an aje fura ko kunun zaki ko kunun aya ko wane ne aka aje shi sai zama ya kwana ya wuni watakila bai kwana a cikin sanyi ko kwandishan ɗin da ya kamata ba daga ana zuwa sai ga ya burkice yana tsami yana ya bitsa muna bin sa to nan take me za a yi kawai sai a zubar da shi babu wani bata lokaci ba za a ce sai an dandana an jiya yake ba sai a zubar kawai wa kal kitabi to haka nan littafi ma allazi yukhsha minhu ad-darar wa sharr kana shiga daki yayanka yan mata sai ka ga littafai waɗanda suke basu dace a ce suna karanta su ba da zaran ka musu wa'azi da tanke da zaka musu sai kwatal daban kai ka je ka saka kona su gaba ki daya haka a makaranta in aka je aka siyo littafai za a raba wa yara sai aka tarar littafin ashe akwai sharri a cikin sa irin wannan littafin da ake ake ake amfani da su yanzu ga sunan ba a san kansu ba wani akwai mummuna aƙida a cikinsa ko haɗa addinai ko lalata aƙida ko koyar da mummunar tarbiyya to abinda za a yi kawai sai a tara su kawai sai a ƙona su ko a zuba su a bola baya cikin ɓarnar dukiya kare imani ya ce falhazumul almubadara ila itilafihi wa idami abinda ya kamata nan da nan sai a yi gaggawa a lalata littafin ko wannan ainihin wato abin sha a zubar da shi وكانت غسان إذ ذاك وهم ملوك عرب الشام غسان الغساسنة أولا اللوكتي سنة سراكنا لا ربا وانقس الشام حربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنقسن سودة منزان الله توفلا سكي suna yaƙi ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa halin wato sulhu wa kanu yan'aluna khuyulahum li muharabati suna nan suna hora da wakansu don zuwa yaƙan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wa kana hada lamma ba'atha shu'a ibn wahab al-asadi ila malikihim al-harith ibn abi shimr al-ghassani yaduhu ila al-islam bayan dawowa daga fatu makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika da ƴan sako zuwa ga sarakuna akwai mutum shida da aika aka aika zuwa ga shi wannan na Sham da Muqawqis na Misra da sarkin Habasha da sarkin kaza da sarkin kaza har dai mutum shida kamar da hadisan suke cikin Bukhari ba kissa tana cikin Bukhari fil jumla amma tafsilat na ainihin wato labarin labarin wannan aike zaka same shi a cikin littafin Ibn Sa'd a cikin tabaqat na Ibn Sa'd da tarihul Islam na Imam Az-Zahabi ya ruwaito waɗannan ainihin wato a kissoshi to lokacin da aka aika daga cikin wanda aka aika din akwai wannan bawan Allah cikin sahabbai mai suna Shuja ibn Wahab al-Asadi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika shi zuwa ga sarkin Gasasina mai suna Al-Harith ibn Abi Shimrin su waɗannan sarakuna Larabawa ne amma suna da alliance da sarakunan Turawa na wannan gabashin wato sarakunan Bizanta sarakunan ainihin wato Constantinople kenan to suna da alaka da su su ne ke ba su umarni da sauransu kamar da kasan misali sarakunan kasashen da ke da karamin karfi irin kasashenmu na afirka suna da wasu iyayen gidansu turawa ko amerika ko ingila ko china ko rasha ko makamancinsu kowa dai gwargwadon maslaharsa to irin waɗannan ne sarakunan na larabawa a lokacin suna ji da sarakunan turawa suna ainihin wato yi musu da'a da aka aika da wannan bawan Allah cikin sahabbai yace wa kuntu ma'ahu ilayhi wa kataba ma'ahu ilayhi annabi sallallahu alaihi wasallama ya rubuta wasiƙa ya baiwa wannan sahabi nashi zuwa ga wancan sarki ya kai masa qala shuja'u shuja'u al-asadi yace fantahaitu ilayhi wa huwa fi ghautati dimashqa sai na tike zuwa inda yake na same shi a gauta gauta din wata anguwa ce a bayan garin dimashq kama a ce misali a nasarawan gari kaza ko tudun wadan gari kaza ko sabon garin gari kaza haka ake ce mata gautatu dimashq wa huwa mashghulun bi tahyi'atil inza anzali wal alfaf li qaisar qaisarur rum sarkin da suke wa biyayya din yayi nufin zai kawo musu ziyara aiki shi kuma wannan sarki sai ya fita inda za a tanadar musu al'anzar masaukai wal alɓaf da dukkanin kayayyakin da suke bukata na masaukinsu wuri mai kyau wuri na alfarma wuri wanda ya dace da matsayin wannan sarkin a wajensu ya tafi ana ƙoƙarin gyara wannan wuraren sai aka zo da wasiƙan wahuwa ja'a min hims ila iliya shi sarkin ya zo daga hims ya iso iliya iliya ita ce a falastinkin faƙamtu alababihi yaumaini aw thalasa shuja'u yace kwana na biyu ko uku a kofar fadar wannan sarki ina so in ganshi al'amari ya gagara yace fa qultu li hajibihi sai na cewa hajib a zamanance kama a ce wato SA dinsa ko PA dinsa ko wani dai makusanci wani wanda dole in kana so ka ga sarki ko shugaban kasa to sai ya ga dama shi suke ce mahajib a wancan lokacin ko kuma a ce kamar wani babban minista ko babban mukaddashin shugaban kasa ko mai kula da lafiyarsa ko makamancin haka yace da wannan hajibin inni rasulu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ni faɗan saƙon manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama faqala sai ya ce mani la tasilu ilaihi hatta ya khruja yawma kaza wa kaza gaskiya ba za ka samu ganin shi ba sai ran da ya fito ranar kaza ko rana kaza waja'ala hajibuhu wa kana rumiyyan ismuhu murri wannan hajib din nasa wanda wani bature ne sunansa murri sai ya dinga yas'aluni ya dosa tambaya ta an rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ina tambaya na sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa kuntu uhaddithu an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa ma yad'u ilayhi sai ina ci mishi ai kaji kaji ga irin tsarin addinin namu ga abinda annabi yake kira zuwa gare shi ga irin wahayin da aka masa mai ba da labari shuja'u yake cewa fayaruqu hatta yaglibu alaihi albuka yace sai naga ya shiga ya natsu har yana kuka wa ya ƙulu inni ƙara'atu da injila ya ce aina karanta injila fa'ajidu sifata hadan nabiyyi bai aini kuma na ga wannan siffata annabin nan kaga kamar da Allah ya fara kina wata da nan aqraban wata da aqraban mene wata da nan aqraban aqraban mursalin ladina amal ladina qalu inna nasara dalika bi annahum minhum qisisina wa ruhban وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إليك من الذكر ترى أعينهم تفيض من الدمع تشيني ترى أعينهم تفيض من الدمع ذاك إذا ننسنا فتد حوائي سبو دا سنسن قسكياني كريستوتي سنا دا سوكين واتو gasgata ko ganin darajar musulunci idan an kwatanta su da Yahudawa da mushrikai kamar da Allah ya bada labari to shi ne abin da ya faru da wannan murri din fa'ajidu yace fa'ajidu sifata hadan nabi bi aini fa ana u'minu bihi yace ni nayi imani wa usaddiqu kuma na gazgata shi fa akhafu min al-harith an yaqtulani amma ina tsoron mai gidana in ya samu labarin na musu zai kashe ni wa kana yukrimuni da kuma yana girmama ni yace wa yuhsinu diyafati yana inji inji shi shuja'u yace sai mutumin ya kasance yana girmama ni yana bani kyakkyawan masauki wa kharaja al-haris yawman fajalasa al-haris ya fito ya zauna fa wada at-taja ala ra'si ya sanya crown wato kambin sarkin a kansa fa adina li alayhi aka bani izini aka ce in shigo fa dafa'atu ilayhi kitaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da na shiga na miƙa mishi wasiƙan nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faƙara'ahu ya buɗe ya karanta sun marama bihi sannan ya wurgi da takardar saboda isgiranci da kafirci waƙala sannan ya ce manyan ta zi umarni mulki waye isa ya ƙwace min shugabanci na ba wanda ya isa waƙala ya ce ana sa'irun ilai kai bari ma in tashi in shiri in tafi madinan ma in je kawai yi maganin shi walau kana bil yamani ji ito ce ko da a yaman yake wato ya faɗi wani gari mai nisa sosai yace wallahi da sai na jira tare da shi alayya bin nas yace a ce mun kowa ya je ya shirya aje ayi shela mutane su shirya za mu tafi yaki falam tazal tu'radu hatta qama haka yake anaku wannan akwai kuskure na bugi na bugun inji wajen kalmar tu'radu din nan yadda yake a nusakh mu'tamada shine falam yazal yafridu hatta qama bai gushe ba yana ta raba kuɗaɗe yana raba mutane aiki yana raba musu kuɗaɗe na shirye-shiryen yaƙi shine yafridu hatta kama har ya bar wajen wa amara bil khuyuli sannan yace daga nan kuma aje dawakai tunalu aje a ci gaba da horar da su a fara guje-guje da su ana duba lafiyar su likitoci na musu allurai a ci gaba da daidai shiri kawai ya ce sun makala sannan sai ya ce wa shuja'u akhbir sahibaka bima tara in ka koma madina ka ga mutumin naka abin da ka gani yawan sojojinmu da shirinmu da kuma cewa muna nan tafi waka taba ila kaisar yukhbiruhu khabari sannan kuma sai rubuta wa ogansa wancan kirista kaisar rum yace ai gashi ma muhammadu daga madina ya aiko dan sakonsa ya ce kaza kaza kaza ni kuma na ce kaza zan yi wama azama alai ya bashi labarin cewa zai kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam farmaki a ainihin wato Madina wannan shine sirrin yakin Tabuka kamar da muka ji a baya yanzu kamar ya dan mana flashback abin da bai ambata a baya ba da aka ji aka ma annabi wannan labarin ne yace to mu ko ba za mu jira su yi so Madina ba ku tashi mu tafi shine labarin yakin ainihin wato Tabuka ko malam ya ci gaba da cewa a fakata wakataba ila fakataba ilayhi qaisar sai qaisar ya bashi amsa yace Allah tasir a a karka tafi karka kama hanyar madina wala ta'abur ilaihi karka tsallaka ruwa zuwa gare shi wal wal waluhu anhu waluhu anhu walhu anhu walhu anhu ka kauda kai ka ci gaba da sabga kaman ta da shi yace takhruju ila sahibika sorry wa wafatni wa wafini bi iliya ka fito mu gamu da kai a iliya mun ji dama cewa shi wato kaisar ya taho daga hims yana iliya ko yana jiran suna jiran shi ya iso dimashka suke mishi gyaran masauki da aka aika mai da wannan wasikar sai ce wannan sarki ba zan iso dimashka ba kai ka zo ka same ni a iliya ita ce wato jerusalem kira ya ce falamma ja'ahu jawabu kitabihi da labari amsa ta zo mishi cewa ga abin da kaisar mai gidansa ya ce da'ani sai kira ni shuja'u fa qala yace mata turidu an takhruja ila sahibika yaushe za ka koma wajen mutumin naka wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa haka fa qultu gadan nace mishi ranka dai gobe zan koma fa amara li bi mi'ati mithqalin dhahaba sai sa aka bani awu 100 na zinariya aw wasalani hajibuhu bi nafqatin wa kuswa shi kuma wancan muridin shi ma ya mini kyauta da mutuntawa ya bani wasu kudade da suturu wa kala yace ikra ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minni salam yace kace ina gaishe da manzon Allah kaga shi wannan yayi imani sallallahu alaihi wasallam amma ba zai iya fitowa ya zo ya fada ba yace fa kadimtu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu fa kala bada mulkuhu da naje na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru sai yace to wannan da wannan ka tobara Allah ubangiji ya karar da mulkinsa shi za baka sake jin labarin sarakunan kasasi ba shine karshen su daga nan mulkin su ya kare wa qara'atuhu min hajibihi salama wa akhbartuhu bima qala nace amma kaji ya manzo Allah PA din sa fa shi ya ji labarin kada sakonka kuma ya gasgata kuma mun yi fira da shi kaji irin kirkin da ya mun ga kyautan ma da ya mun har ya ta kuka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sadaqa annabi ya ce gaskiya ya faɗa wa matan harith ibn abi shimrin amal fati wannan shekara da aka yi fatuhu makka tun kafin a zo a tafi ainihin tabuka sai wancan sarki sai ya mutu fa fi hadhihi mudda to a iya wannan zamanin wato zamanin daga sanda aka aika mai da wasiƙar zuwa lokacin da yayi wannan rashin kirkin a wannan lokacin ne kuma kafin ya mutun wai kuma shi da ganganci ya aika wasiƙa zuwa ga kabu cewa tunda mutuminka bai son ka ka zo inda muke bayan irin wanda rashin mutuncin da yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana son wayya ya luyin din wani sahabi cikin sahabbai ya ja shi zuwa ga zuwa ga kafirci shine ya aika mishi da wannan wasiqa biyadil mudda arsala maliku gassana yad'u ka'aban ila lihaki bihi fa abat lahu sabiqatul husna kyakkyawan aiki ne kyau da ka'abu ya riga ya gabatar sai ya hana shi an yarga ba an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa dinihi yace ya kiyamace annabi ko ya kyamaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka bai bi wancan kafiri ba faslun malai ce ga wata gaba wa fi amri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi haula'i thalathati an ya'tazilu nisa'ahum lamma madalahum 40 layla mun ji cewa bayan kwanaki 40 da fara yi musu wannan hijiran din sai kuma aka aika musu da sako cewa to kowa ya daina kula matarsa ya daina kwana a ɗaki ɗaya da ita ta daina masa abinci ta daina sa masa ruwan wanka ta daina kula shi ta daina gaishe shi ba ruwan shi da ɗayan mutane wannan ƙarin ukubar da aka yi musu mala ya ce kalbushara wannan bishara ce bi muqaddamatil faraj cewa an kusa zuwa inda za su samu mafita wal fathi kuma sun kusa samun buɗi kai zaka ga ai da ka kalamu sai kaman ƙarin tsanani ne ko to shi ibnu qayyim ya ce ba haka ba ya ce ai mafita ce aka nuna musu min wajhaini ta fuska biyu ahaduhuma na farko kalamuhu lahu mujarradin aka zo aka ce bayan kwana arba'in ba wanda ya kula ka sai aka zo aka ce maka wane e manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ce ma kaza to wannan ma kadai a ce annabi ya aika maka da sako ai mafita ce ya ishe ka ce to alhamdulillah shi yanzu ba manta da ni ba shine ka shine ibnu qayyim yake cewa to wannan ma alama ce ta mafita ba da an kana la yukallimu bi nafsi bayan baya musu magana sun yi sallama bai amsa ba wala bi rasuli kuma baya aika musu sakon komai to kaji fuska ta farko kenan fuska ta biyu min khususiyati amrihim bi itizalin nisa ta fuskar da aka ce su kebance su daina garin matansu wa fihi tanbihun wa irshadun lahum ila aljidd wal ijtihad fil ibada ana so ne su rabu da mata su kama bauta Allah da sallar dare da karatun alkur'ani da istighfari da salati su tsananta ibada ko Allah ya kawo musu mafita wa shaddil mi'zar su zage damtse wa atizalil mahallil lahwi wal ladha da gujema wajen jin dadi da moriyar duniya wa ta'awudu anhu bil iqbali ala al ibada su kwabe makofin wannan jin dadin duniya da ibada wa fi hadha izanun bi qurbil faraj wannan na nuna cewa an kusa a samu nasara wa annahu qad baqiya min al'atibi amrun yasirun kuma a cikin wato wannan zargi da ake musu kadan ne ya saura saboda mene yace wa fiqhu hadhihi alqabiyya yazo a wata nuska da kissa to wannan kuskuren inji ne ku gyara shi wa fiqhu hadhihi alqabiyya anna zaman alibadati yambagi fihi tajannubun nisa'i me yasa yace haka yake saboda ai lokutan da ake so a yawaita ibada in ka lura to daga cikin abin da ake so ka gujewa a zaman nan da ake so a yawaita ibada akwai nesa da mata ka zama ne ihrami kamar yadda mai aikin haji da mai umara yake saboda ana so ya bayi zuwa ga ibada zalla yasa ba a so ya hulɗa da mace a wannan lokacin bai yin aure baya aurarwa in yana da mata shi mata tare da shi baya kula ta irin kulawa da ɗana miji ke mace wa zama da li'itikafi da lokacin itikafi shi ma saboda ana so a tsananta ibada aka ce wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid haka nan wa zama da siyami da kuma da rana in ana azumi mun ji cewa ma annabi sallallahu alaihi wasallama a ƙarshen watan ramadana yakan yi haka saboda yawaita ibada kaga duk lokutan da ake so ka yawaita ibada to ana so ka guje wa mata haka nan ma da aka ce su guje wa matansu ana nuna musu ne ku ƙara ƙanyi wajen ibada an kusa zuwa sanda Allah zai gafarta mu ba wai ana so a ƙara ƙuntata musu bane kamar yadda yake shi zai fara zuwa tunanin ka cewa kai ukuba nan ba ta yi tsanani to ba tsanani bane a bisa da kake tunanin shi fa arada annabi sallallahu alaihi wasallama an yakuna akhiru hadhihi almuddati fi haqqi haula'i bi manzilati ayyamil ihrami was siyam sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya so ƙarshen wannan bala'in da suke ciki ya zama kamar yanayin lokacin ihramin aikin haji da lokacin azumi fi tarafuhiha ya zo a wata nuska fi tawaffuriha da za a gabe da ma'ana fi tarafuhiha alal ibadati wato wajen tarafuh wato miƙewa akan al'amarin ibada ولم يأمرهم بذلك من أول المدة رحمة به amma me yasa tun farko ba ce su wannan ba saboda kuma tausayi don kuma suna da bukata zuwa ga akalla dai suna da matansu da suke musu magana suke musu abinci suke kwana tare da su wannan zai rage musu ko ya dauke musu damuwa ko da tamfarari ne in ka je ka gama yawonka a gari ba wanda ya kula ka amma ka dawo gida aka gaishe ka aka kawo ma abinci aka zo aka cire maka babban riga dare aka kawo maka abinci aka ta baka hakuri kaga sai ka dan ji sauki to to wannan sauƙaƙawa ne aka so musu daga ƙarshe kuma aka so musu ainihin wato falalata yace wa walam ya'murhum bidhalika fi awwalil mudda rahmatan bihim wa shafaqatan alaihim da tausayi id la'allahum yad'ufu a basar sabaruhum an nisa'ihim fi jami'iha saboda tayu ba za su yi hakuri da matansu na kwana 50 din duka ba amma na kwana 10 suna iyawa fa kana min al-lutfi bihim war rahmati sai zama wannan yana cikin tausasawa da da rahama an umiru bi zalika fi akhiril mudda aka umurce su da yin haka a ƙarshen al'amari kama yi umaru bihi hajju min hini yuhrimu kamar da ake umarnin mai aikin haji daga sanda ya sanya harama la min hina ya azimu alal hajji ba daga sanda ya yi nufin aikin haji ba sai daga sanda ya ɗauki ihrami daga bakin wato abin nan miƙaci ko almiƙatul makani daga nan ne aka hana shi amma ba daga sanda misali ya biya kuɗi ko ya tafi kamɗin alhazai ko aka fara bita ko suna airport ko aka kai su madina kafin a zo a biyaru ali a ɗau harama duk a lokacin yana iya hulɗa shi da matarsa da sauransu amma da zarar an saka wannan sutura an yi labbaika Allahumma sai komai ya canza idan ba tamattu yake ba ba zai ƙara yin wani abu ba har sai an yi ranar goma ga wata an yi aski an yanka an yi ifada malam yace wa qawlu ka'bin limra'atihi ka'abu ya ce wa matarsa alhiqi bi ahliki ki tafi gidanku wannan zancen da ya faɗa dalilun ala annahu lam yaqta bi hadhihi al-lafzati wa amsalha talaqun ma lam yanwi wannan dalili ne akan cewa in ka ce matarka tafi gida to wannan ba saki bane da zance irin wannan tafi gidanku ki je gurin iyayenki ki koma inda kika fito tunda baki jin magana ta to ki je ki samu lilin ga miki magana da zaki ci ire iren wannan maganganun masu harshen damo to ba sa kashe aure mutane masu yawan tambaya akan wannan shikenan sai su dina takurawa mutane kullum a ce an faɗi kalma kaza ko aure ya mutu ko aure bai mutu ba aure na mutuwa ne da zahirin kalmar saki ko kuma da kinaya wanda wanda ya yi ta aka tambaye shi ce saki yake nufi amma in ya ce ba saki yake nufi ba kamar irin wannan shi kenan an dawo cikin aure da aka mutu ya ce mata shi tafi gidanku ki je ki huta tun da kina ganin ni ban isa ba to ki je ki nemi wanda ya isa sai ba ta su ta bugo waya suna kuka cewa su ba auren su ya mutu aure bai mutu ba yanzu yana da cikin garari akwai alamu bai da lafiya cewa ajali ko amma dai da sauran rayuwar shi har yanzu eh to shine yace wannan bai kashe aure wasahihu anna lafdhat talaqi wal itaqi wal hurriya wa kadhalika idha arada bihi ghayra tasbib al zawja wa ikhraj al raqiq min amrihi la yaqau bihi talaqun wala itaqun yace abin da yake gaskiya jama'a duk wani lafazi na kaman lafazin at-talaq da al-itaq da al-hurriya da kuma duk wani lafazi wanda aka faɗa irin wannan da nufin kawai yin tankiya ko tsorata mace wanda ba lafazi ne na saki ƙararrawa wanda ba lafazi ne na fitar da bawa daga cikin mulki ba to ba a ba a cewa ya zama saki wani lafazi mai harshen damo ko lafazi mai harshen damo a saki ko lafazi mai harshen damo a yantawa ba a cewa ya zama yanci yace wa hadha huwa as-sawabu alladhi nadinullahi bihi musu ɗan ƙayyumu ya ce wannan shi ne daidai abinda muke bautawa Allah da shi saboda wannan matsala an yi rigima da shi a kanta wala nartabu fihi albattata yace ba ma shakka akan wannan har abada fa idza qila lahu alal misali idan wani yace inna gulamaka fajirun aw jariyatuka tazni kana da bawa ko baiwa sai aka ce ai bawan naka mutumin banza ne ko baiwa taka ai mazinaciya ce fa qala sai yace laisa kazalika ba haka ba ne bal huwa gulamun afifun hurrun ni bawa na kamamme ne kuma ɗa ne yanzu ɗa da ya ce ba yana nufin ɗa ya'yanta ba a yana nufin ɗa ne da ya isa na yadda da shi kama ce aiwa na ya isa ɗa wato an yadda da shi ko ni na amince da shi abinda yake nufi kenan wa jariyatun afifatun hurra ni baiwa ta mutum ya kirkice kuma na yarda da ita to ba za a ce a shikenan ta yantu ba don ba da nufin yanci ya faɗa ba domin kalmar hurra anan ma'anarta wanda aka yadda aka amince da halinsa walam yurid bidhalika hurriyatal itqi wa inma arada hurriyatal iffa haji ko fa inna jariyatahu wa abdahu la ya'tiqani bi hadha abadan har abada wani sai yanta mai su wa kaza idza qila lahu da za a ce masa kam li gulamika indaka sana qala huwa indi huwa atiqun indi ce wannan bawan shekarar sanawa hannunka sai ce huwa atiqun indi ai da dadde ne a wajena albaitul atiq da dadan daki to atiq entacce atiq da dadde kaga siyakin maganar ya nuna yana cewa ne ba wannan ya dade a wurina to kawai ne fassara mishi atiku anan yace ai ka ce ka enta shi wa arada qidama mulkihi lahu yana nufin atiq wanda na dade da ainihin wato mallakarsa to duk wannan ba mu da matsala da shi sosai lam ya'taq bidhalika lam yu'taq bidhalika wa kadhalika idza daraba mar'atuhu at-talaq to ga wani wanda shine ya shafi mu galibi idza daraba imra'atahu talaq at-talaq anan shine contraction me sunan shi da Hausa idan mace ta fara al-makhat lebo ko suna jin wani zungura wanda daga nan ne abin da yake budewa abin nan din su mazaunan su kashin kashin kwankwasan su da zai bude ya fito wata tana iya kwana uku tana jin wannan contraction za su ce sai an ji so nawa a minti nawa ko awa nawa su suka jiyo naƙuda yau to naƙudan mataki biyu ne akwai al-makhad shine sanda wannan abin ya fashe har jini na zuba ko ruwa to wannan shine al-makhad haihuwa ta zo kenan gata gata nan to amma na farko shine at-talaq contraction to wannan a larabci shine farkon lebo amma kaga mu a Hausa duka naƙuda ne zara an fara ji sunan shi naƙuda ko tarde akan gwiwa na'am tarde tana tana lebo eh yawa to in in yace daraba mar'atahu talaq fasu ila anha aka ce ya wance ne faqala hiya taliqun ai tana nan cikin lebo abin da yake nufi kenan ko maka kalmar talik ɗaya take da kalmar talik na saki wato kalma ce mai harshen damo lam ya khadur bi qalbihi iqa at-talaq amma fa kwata kwata ba magana saki yake ba irin sai ka ji mutane sun tambaya ko mutum ne rike hannun matar shi sai ta ce sakanni wallahi ka sake ni sai to gashi nan na sake ki cewa dai yanzu ya sake ta yana nufin na sake hannunki kwata kwata bai zo a cikin tunanin shi sakin aure yake ni ba sai kawai ta kurma da ta ce ai aure ya mutu aure bai mutu ba ruwan aure da wannan matsala ko kuma a cikin wasa ya ce yanzu kamar a fim a ce kin ji abin da ya ce a cikin fim ɗin nan cewa ya fa wance ta ce na ce to na sake ki shi kenan auren ka ya mutu wannan ma aure bai mutu ba domin babu niyya ba abin da yake nufi ba kenan duk irin wannan zaka ga kullum mata suna damu mu da tambayoyi akai to Allah sa su ji wannan karatun su jina fitinan kansu saki sai ya zama da kalma ta saki wadda da niyya zahiri ko alkunya ta saki wadda mai faɗanta ya fassara ya ce saki yake nufi amma ire-iren waɗannan to ba za su kai mutum mata da shi ba walam ya kutur bi kalbihi iqa'u talaq ya zama kuma ba saki yake nufi ba wata ma fa za ta da mijinta cewa wallahi sai ka sake ni sai rubuta a takarda ya ce to ki je gida ina zuwa wai rubuta ya ce baba ga wancanan ta dame ni cewa sai na yi saki amma na ce ta zo gida ne ina zuwa tana zuwa kawai ta fara ihu da kururuwa ba wanda ya duba takardar ya tabbatar da ke ciki sai kawai a fara lissafin idda shi yana jira ya ji baban ya kira shi baban bai kira shi ba kwana biyu uku shi ma shi dan ya hana shi zuwa before you know it kawai sai a ce ai ta gama idda ai ta rigima ai zaman ba a fara ma idda ba ai ba a yi saki ba ballantana a fara idda idda ba ta aukuwa akan mata wuri kuma haifin sunanta mata aure ta yi abin nan ta yi misinforming ɗin mutanenta ne su kuma jama'a ma hausawa da ƙarancin bincike da rashin son karatu a ce kawai ina takardar da ya baki a game ke ciki ba wanda ba ya ba takarda ba to shi ke nan yi zamanki Allah ya kyauta a ya mashi dare ya mana rana a yi ta tsine mai albarka a yi ta lissafin laifin da za an yafe mashi da a lissafa a ce nan ya yi kaza dama kaza dama kaza ‘ya'yan shi suna ji ana zagin babansu to irin wannan duka saki baya aukuwa da shi malam yace wa inna ma arada annaha fi talqil wilada yana nufin tana cikin wato farkon naƙuda haihuwa lam tatluk abadan bata saku ba وليست هذه الألفاظ مع هذه القرائن صريحة إلا فيما أريد بها وأن اللفظا da waɗannan ƙarina ɗin ba sa ba da wata ma'ana sai abin da ka nufata wa dalla siyaqu alaiha kuma yanayin magana yana cewa ba saki yake nihi ba fa da'awa annaha sarihatun fil itaqi wa talaqi kaji wani ya ce ai waɗannan maganganun suna nuna saki ne suna nuna ƴantawa ne ma hadhihi alqara'in bayan ga hujja qarara ya ce mukabaratun to wannan mutum yana yi wa hankalin shi rainin hankali ne wa da'awa batilatun kuma da'awa ce ta kuskure qat'an yanke wannan zance kuskure ne ibn qayyim yana wannan magana ne zaka jira yinta da da lafuza masu kaushi so yana daga cikin masail da aka samu sabani a zamanin su wasu cikin malamai suna ganin duk lafazin da aka yi kama da saki kawai a ce saki sun dauki umumin cewa ba a wasa da saki ba a wasa da yan tabawa ba a wasa da ciniki to ai ba sakin bane wannan idan sakin ne ya tabbata shine ba a wasa da shi in mutum ya sa sharadi ya ce in kaza ya auku saki yayu to wannan saki yayu zaga yanzu da mata da maza suna da wannan gangancin wai mutum kawai sai ce mata shi wallahi in kika fita a bakin aurenki kuma yana nufin saki ita kuma saboda ganganci ita ma da raini sai ta fitan kuma zan ga abin da yake nufi sai ta kama hanya ta fita bayan ta fita ya dawo kuma ina take ta fita shikenan sai kuma su rugo suna neman malami mai fatawa suna neman mafita yaya za a yi wannan aure ya riga ya mutu an yi saki sai dai a yi kome kuma in kuma daman sauran igiya kenan shikenan falillahi alhamdu kun kashe auren ku da kanku irin wannan za ga yana aukuwa on daily basis tsakankanin ma'aurata ana so masu aure su kiyaye lafazzan su su san mutuncin wannan auren domin wannan mithaqul lahi kamar da Allah ya ce wa akhadna minkum mithaqan ghaliza alqawri ne mai nauyi aure daga an so a gun iyaye da sunan zaka mutunta zaka kyautata zaka yi hakuri zaka kauda kai ka zo kai ta rashin mutunci ita ma ta zo ba biyayya ba da'a ba sanin darajar na gaba sai habaici sai sakin magana sai rashin kunya sai ku zo ku ta irin wannan gaddaddani kuna shigar da kanku cikin damuwa kuna sa malamai masu fatawa cikin cikin halin haulayi sai rasa ma me za su ga mu kuma sun zo ba da neman fatawan za ga iyayen su suna so ne su ga maka abinda zai favorin din su sai a sirka maka labarin yadda kawai za zai kai dai kare ba su mafita kawai a dinga nuna maka cewa ai kaza ne ai kaza ne wallahu almusta'an Allah ya sa mu dace zamu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله